أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما هلكنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من أحد لو تسمع لهم ركزا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آية دعوتي أجيا Allah yana tsawa akan waɗanda suke cewa Allah yana da ɗa. cewa da suka yi din nan Allah yana cewa sama ta kusa da keshe ƙasa ta kusa da rugurguje tun sun ce Allah yana da da ko kuma za su zo gaban Allah ranar kiyama za su yi bayani innal ladina amanu hakika waɗannan da suka ba da gaskiya da Allah wa amilu salihati suka aikata aiki na kwarai sai ya da lahumur rahman da sannu Allah mai suna rahman zai sanya maka wutar soyayya fi ma bai nauma cikin tsakanin ya tawa juna wanda ya hamuna suna son juna wa yi Allah Allah yana son su shi ne annabi ke ce rahimallahu almutazawu nafiya wal mutajalisu nafiya wal mutabazilu nafiya Allah ya ji kan masu soyayya don ni masu ba juna abin su don ni masu zama don ni haka don ka bauta ma Allah ka zama na Allah Allah ne yake gaya mutane kai na Allah ne ba kai za ka gaya mutane ba mutum bai cewa ni na Allah ne Allah ke gaya mutane don kamar hadisi yana cewa idan Allah ya so bawa zai kira jibrilu ce jibrilu ka shelance a kasa ni fa ina a sama cikin mala'iku ni ina son wani ni Allah sai jibrilu shelance sai kuma Allah ya kashe lance a ƙasa ni ina son wani sai ka ji duniya na gabatarwa wani na Allah wani na Allah wani na Allah to Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda ya yake na kwarai da sannu zan sanya soyayya tsakani na da shi tsakani na da bayan Allah kaga wani bawan Allah ana ta son shi ana ta son shi saboda ilimin sa ba shi kadai ne mai ilimi ba saboda tsoron Allah ba shi kadai ne mai tsoron Allah ba amma Allah yana son ka zai sanya maka kabuli wajen mutane fa inna ma yasnahu ya ka mun sai wace wannan qur'ani bi lisanika da hancin ka na balarabi al arabi ya rasulullah litubashshira bihi al muttaqin dun kai bushara mu masu tsoron Allah da al qur'ani alfa'izi da bil iman wanda suka rabu rabo suka yi imani da Allah watun zura qauman ka ka tsoratar da waɗansu mutane lundan masu tsaurin kai jamu aladdin ay jadilin bil badin masu jayayya a cikin banna wa hum kuffaru makatan ne kafaran makka wa kama halakana qablahum min qarnin ka gaya musu ya rasulullah amma sani ba da yawa mun halakar waɗansu al'ummomi kabdahun gabansu min al'ummamin mariya daga al'ummomin da suka wuce ita ka zibihimin rusula abin da yasa muka halakar da su ƙaryata annabawa suka yi hal tuhissu minhum min ahadin shin kaji motsin ɗaya daga cikinsu duk girman mutum duk ɗaukakansa duk barazanarsa in ya mutu an gama in ka zo ka tsaya a kansa ina wani ina ina barazanan ina zare idon ina kudin ina hayaniyan babu Allah ce ka ta maganin wanda muka buge muka kashe kaji yayi motsi ina fir'auna wanda yace ma alimtu min ilahin gairi wanda yace ana rabbukum ala lokacin da Allah ya halakar da shi a cikin ruwa saboda tsoron da bani Isra'ila suke yi nasa suka ce anya ya mutu kuwa anya ya mutu kuwa Allah ce bari ku gani wannan da yake ba ku tsoron wannan da kuke ganin kamar zai nade ku yanzu na bari ku gani bari ba fito da ruwa ke amansa ruwa ta yi amansa sai ga sha tsaye kai abin da kaga dama a gaban shi bai iya koyi ba Allah ce to ku masu karyatawa mun ba kyale ku ne irin ku irin ku sun wuce da yawa da muka halakar kun taba jin motsin wani wanda ya mutu kun ji motsinsa ina mulkin ina kudin ina ina ina babu aw tasma'u lahum rikiza ko ka ji wani sauti boyayye ba sauti na tsawa ba sauti na boya din la kama halakana ulaika kamar yadda muka halakar da wadancan nan kai ya rasulullah karka damu da su nuhliku haulai za mu halakar da waɗannan Allah ya tsira da mu daga halaka
سورة الطاهر مكية وآيات وأربع وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم طاهر ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العليا
بسم الله الرحمن الرحيم سورة طه makiyatun annabi na zaman makka aka saukar da wannan sura ayoyin ta mi'atun wa hamsin wa salatuna aya ayoyi ɗari ne da hamsin da uku aw wa arba'una aya usnan bismillahir rahmanir rahim taha wannan yana daga cikin sunan annabi muhammadu yana da sunaye da yawa tahiru hadi duk sunayensa ne yana ka ni ne muhammadu ni ne ahmadu ni ne mahi ni ne akibu ni ne hashimu ni ne daha ni ne yasin duk sunayen manzon Allah ne da wani dalili ya ka ambace shi daha da da hahu dai Allahu a'lamu bi muradihi Allah ya san abin da yake nufi da wannan amma ayan da yake gaba ya fassara dalili lokacin da aka saukar ma annabi fa abud rabbaka hatta yatiyaka yaqin ya rasulullah ka yi taboton ubangijin ka har gini ya zo maka sai annabi ya kasa bacci ya yi ta sallah baya hutu ya yi ta sallah baya hutu har kaban da ya kumbura har in ya zo yana sallan zai dinga dage daya daya ta ta ta ta gaji in ya daga daya huta sai Allah ya ce haba masoyina ya rasulullah ba ta ka kasa da karfi ma anzalna alayka alqur'ana ba mu kawo maka qur'ani litashka dan ka wahala ba bima fa'alta da abin da kake aikatawa ba da nuzulihi bayan saukansa min duni qiyamika tsawon tsayuwanka bi salatin layli da sallan dare ai ma'ana khatib an nafsika ya rasulullah sawwaje makanka daga nan ne annabi ya mai da sallolin saraka goma cikin dare ko ramalana ko ba ramalana ba goma nan zai yayi su don shi annabi dole ne ya yi tahajjudi wa min al-layli fatahajjad nafilatan laka sai an yaba suka rabbuka maqaman mahmuda amma ba in ka tsaya goman kai ba ka iyawa irin nasa wani sahabi ya ce ina yaro na kwana dakin annabi da ya tashi ya kama sallan da daddare karkata mai tsawo ya yi tsawo ya tsawo kamar ba zai ruku ba to Allah yana cewa ba mu kawo maka Qur'ani don ka wahala ka kwana kana sallah ba sauwaje makanka sai mai da shi raka'a goma kowane rana illa tazkiratan sai dai mun saukar da shi ne don tunatarwa biki da shi liman ya gaba hasha ga wanda ke tsoron Allah tanzilan badalun min al-lafzin fihi tanzilan saukarwa ne mimman halakal abda daga ubangijin da ya lalace kasa wasamawati ula da sammai madaukaka jam'uliya ka kubra wa kubari huwa rahman mai wannan suna mai wannan saukarwa shine Allah mai haraman alal arshi istawa ya daidaito a kan mulki al'arshin nan wa huwa fil lughati a cikin lugha sarirul mulki gadon mulki ne amma istiwa al-yaliku bihi irin daidaito wanda ya dace da shi don ba za ka yi irin na wahabiyawa sukan ce wai Allah ya zauna akan kujera su yi hajji kawo misali to Allah ko ai dai ka musu shehu ba za ka ce irin yadda na zaman nan ba shi malamai suka ce Allah ya je ce ya daidaitu akan al'arshi irin daidaitu wanda shi ya sani bila kaifiyatin ba za ka iya nuna irin wannan kaifiyan ba
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الصريح وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
nam lahu ma fi samawati abin da yake cikin sama duka na Allah ne wa ma fil ardi da abin da yake cikin ƙasa wama bainahuma da abin da yake tsakanin su min al makhluqat daga abubuwan da Allah ya halitta Allah kadai ya san iyakan abin da ya halitta a sama da ƙasa da tsakanin sama da ƙasa don na Allah ne wama ta tsara da abin da ke tsakanin tsara an ce tsara din nan huwa turabu shine turbaya annadi mai damshi wal muradu abin nabi al ardu na ƙasa azabu bakwai da annabu ta da shi tsara yana karkashin ƙasan bakwai ne wa mata ta tsara abin da ke tsakaninsa kuma an ce akwai kibi kibin nan yana dauke da wannan kasan shi kuma kibin yana kan wani saniya ne ga yanan dai ila masha Allah to duk Allah subhanahu wataala ce na sane da na saman da na kasan da na saran da na ta ta tsara ne wa inda jara bil qawli idan ka bayyana magana bi zikirin a cikin zikiri aw du'ai ko du'ai wallahu ganiyun anil jaribihi Allah ya wadatu gabarin bayyanawa Allah subhanahu wataala ce hal mun jara wa yakhfa in ka boye magana Allah ya sani in ka bayyana ya sani in tudu ma bi anfusikum arzuqu yuhasibukum bi Allah sai yakbir liman yasha wa yu'addu man yasha ma'ana boye magana ma'ana ana ne zikiri da zaka yi din nan ko kai a sarari ko kai a bayyane duk dai Allah ya sani boyewan ba zai sa a ce bai ji ba bayyanawan kuma ba zai sa a ce sai ka bayyana zai ji ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce wata rana ya samu sai na Umaru yana karatun Qur'ani yana daga murya yana daga murya ya wuce wajen sai na Abubakar ya ce shi kuma yana sauke murya sai tambaye su kai me yasa kake daga murya Abubakar ya ce a Umaru ya ce ai ina daga murya ne kowa ma ya duk duniya ma mai su yi mun shaida kafiri ya haushi shi ko sai na Abubakar ce ana daga ina sauke murya na ne dan ji samu da zuwa cikin zuciya sai annabi ce to Allah ya ji kai um abubakar ka dan daga muryan ka dan kai ma ka dan sauki ko dai dai ba to anan in ka je kana addu'a ko ka boye ka ce Allah yi mun kaza Allah ya sani ko ka daga murya Allah ya sani wanda ga ayyukan ban daga murya ba Allah Allah Allah Allah Allah yana da bai goya ba bai goya da kanta Allah Allah Allah ya yi ud'u rabbakum talabu an yuqtika nurul al-jahr yawm ga idan da bin da kan da bani fa inna wa ya'lamu sirraha ba ay ma hadatha bihi nafsa abin da ka tananta marai akwai zancen da zaka yi a cikin zuciyarka karka dauka Allah bai sani ba sai dai Allah ya mana rahama idan ka kulla zaka yi aikin alkhairi baka yi ba Allah bai baka daman gayi ba zai ce to niyyar nan da kai a rubuta maka lada daya shi sa aka ce niyyatul mu'mini khairun min amali idan ka kulla za ka yi sharri kar ka dauka bai sani ba ya sani sai dai ya je maka don rahama zai ce tunda baka aikata ba ba za a rubuta maka ba amma kulla wanda kai nan kar ka ce bai sani ba ya sani ya san duk abin da ya zasu a zuciyanka da abin da bai zasu ba bala ji nafsaka karka wahal da kanka ya min jahali da bayyana ba
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال الأهل انفسوا إني آمنت نارا لعلي آتيكم منها بقبس نوجد على الليل هدي
نعم الله لا إله إلا هو وبنجي شيني من سنة الله la ilaha ba wani abin da ya cancanci a bauta masa illa huwa sai shi lawal asma'ul husna sunayen jawawa sun tabbata ga Allah a tis'atu wa tis'una tis'in da tara alwarid wanda ya zo a cikin hadisi Allahu ar-rahmanu ar-rahim al-maliku al-qudus har zuwa asabu sunayen Allah ne wal husna sunanin nan mu'annasul ahsan mato ma'ana sunaye mafiya kyawu duk sunan Allah ne ku kira Allah da shi shi yasa za ka ga duk abin da kake so a cikin sunaye akwai sunan Allah in kana son arziki zai ka ji ya razaku ya razaku ya razaku in kana son bude ya fatahu ya fatahu ya fatahu in kana son yalwata ya basudu ya basudu ya basudu in kana son ludubi ya ladibu ya ladibu in kana son a ji tausayinka ya rahimu ya rahimu in kana son a baka ruwa ya rahamanu ya rahimu ya rahimu kai har mugunta ma an zaka ya munta duhu sai sunan Allah ne nisa malamai suka cewa wanda ya san Allah ya huta da alƙadiru da albasu da sunan waye da sunan Allah ne in ya tajalli akan ka zai tabbata ran da kana samu mace mace zai ce alƙadiru ya zo zai a wurin sai ka nema a hana wa ya hana alƙadiru ne ya hana ne Allah ya hana ya kai ta kira zai ce an kya baka ran da kuma albasu da ya sauka wajen to shi kuma sai kaga ana ta buɗa maka ko ina ko ina ko ina wani kuma in almudi yayi ta jalle a kansa zai ta bayarwa wani kuma almanu ne gashi a hannun shi a hana to duk sunayen Allah ne kira Allah da sunayen wa an ataka hadisi Musa wannan ana fahima annabi sallallahu alaihi wasallama labarin annabi Musa domin shi Allah ya kawo magana akan annabi Isa mafi yawa daga cikin annabawa cikin alkur'ani saboda shi ne ya ɗaga wanda ya fi kowane mai ɗagawa ya ce shi ne Allah Allah ya ba shi dama ya ta abin da yake yi amma da yake matsiyaci ne har ma malamai suke cewa wai shin shi ma ya san Allah kan malamai suka ce ai ya sani tsaban ɗagawa ne an ce farkon da annabi Musa ya zo wajensa ya ce na zo daga wajen ubangijinka ne da ya halice ka ya halice ka ranka ya halice ka ranka zan lamunce maka ci gaba da mulki ka zauna lafiya in ka yarda kai bawan Allah ne sai ce mene za a bani ya ce za ka yi tsawon rai mulkin ka zai shimfiɗu ba wanda ya sai ta baka zai ce ka aiko wannan abu yana da kyau ina son haka ina son haka to saurare ne in shawara sai wazirin sai zo hamana yace amana ya ka wani gara ba sa ya samu me an ce wai in ba sarauta na in dawo karkashin Allah idan na dawo karkashin Allah zan yi tsawon kwana zan ka zai ce a'udhu billahi shi kuma yana ce kana Allah ka zama kowa kana Allah ka zama bawa da ta ce kana da hankali ashe baka da hankali wai Allah ake ce bai da hankali to daga ne shi to an ba za a yi ba to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya rasulullah don a ba annabi labari kamar ko kana son ka wani ko kana da labarin wani ya fi ka ba da labarin haka da zaran an ce shin kana da labari to hankalinka da zuciyanka zai karkato saboda kana son ka ji labari ba fara cewa ga labarin Musa kaza ba sai ana tambaya annabi shin shin labarin annabi Musa ya zo maka kaga sai ya karkatar da hankali kai maka ji wani irin labari izra'ana ran yayin da ya ga wuta فقال لآله يسمى إيالي سليم رأيه وامكسوا هنا كسونا أنا وذلك وانتانك في مسيره تفيا دي من مدينة daga garin Madiyana ɗaliban yana neman Misra abin da ya faru a wasu tarihohi da suka wuce Fir'auna shi ya rike annabi Musa alaihi salam saboda cewa masa da aka yi za a haifi wani da a cikin bani Isra'ila wanda zai zamo dalilin tafiyar da mulkin ka yace to duk dan da aka haifa ma a yanka Allah ce to kana kare yanka ne a gidanka ma zai rayu a gidanka zai rayu Allah dai ya abin da yayi aka kawo Annabi Musa a gidan Fir'auna ya kwana a gidan Fir'auna ya ci abincin Fir'auna har aka kai yana karami matarsa Asiya tana cewa ka bar shi murke shi da tunda ban haihu kai ma ban haihu ba to idan ya zo yana karami in ya zai ce fir'auna zai ce a kawo mushi in yara yana zai wasa da su to idan an zo da yara yana wasa da su da an musa shi sai ya tsige gomi ya kwana masa mai sai ya ce ka yadda aka yi wannan yaro wannan yaro shi ne wanda aka ce ta ba yaron da bai gane wuta da da in ka ake mashi wuta da dabino duk jajaye ne ba zai sai ce ban yadda ba ko in kashe shi ko a kawo wutan da dabino aka wutar da dabino zai dauki dabino sai mala'ika ya buge hannunsa sai ya dauki garwashin sai ya sa a baki sai ya kona mishi harshensa shi sa ya zama mai gula gula magana sai na ruru wanda za mu ji can gaba lokacin da aka aike shi Allah ya ce Allah ka warware wannan abin Allah ya ce ya warware to anan abin da ya faru da tabiya ya tabiya ne aka gano shi da bayanin da aka ya kashe mutum cikin bani cikin kibdawa har ba ya gudu ya je Madina da ya je Madina ya sauka gidan Annabi Shu'aibu alaihi salam ya shayar da ‘ya'yansa da dai abin da ya faru, to ya dai aura masa ‘yansa wanda ake ce safuriya ko samura, ya aura masa ita da ya ce to zan koma garinmu masar in je in gano ‘yan uwa. To akan hanyar ne aka ce shi annabi Musa alaihissalam mai kishi ne, yana tafiya cikin ayari, da rana dai yana tare kusa da matansa, da daddare sai ya ware, ba zai da wani ya ga matansa ba. To yana zaune a wurin ne sai naƙuda ya kama ta ga sanyi har da kankara babu ba abin da za a ji dumi to a halin haka ne sai ya hangi wuta ya ce rara mini shine kisan zai zo sai na ce matarsa inni ya nafsu naran ni na ga wuta la'alli atikum minha watakila zan zo muku daga wannan wutan bika basin da bakin wuta su'ulatin firati fajililatin wato zan tsotsano wuta akan lagwani udin ko kuma in samu makamashi na yace in dako dun mu samu a hura wuta ga na koda ga tsananin sanyi ashe ya hango naru ne amma nuru bai gani naru ya hango amma nuru aw ajidu ala nari hudan ko kuma in ban samu wato bakin wutan ba duk inda wutan yake ba za a rasa mutane ba tun da gashi mun bace wataƙila in mun je wurin za mu samu hanyar da zai kai mu haliyan ya dulluni wanda zai nuna ce ni ala tsare ki bisa hanya wa kana akhbaha yayi kuskuren hanya lidin matallaili saboda duhun da wa qala yace la Allah bi adami jazmi ai a cikin maganar sa yace la alli atikum watakila ni la alli ko litaraji ne ba tabbatarwa bane ya ce ina zaton in na je wancan wurin domin ya ce mata zai dawo yanzu to da je ya dawo da ya ce wallahi zan dawo yanzu da ya yi ƙarya annabi ne sai ce bari in je bakin wutan can watakila watakila na dawo maku da bakin wuta ko in samu wani wanda zai shirye da ni a inda muka bace to shi da aka je da Allah ya yi shi a cikin Allah kuma ai ba maganar mata kaga la Allah ya aiki kaga bai dawo ba ko daga nan sai gaba to wala ma ta yayin da zo nan wala ma ta yayin da ya musu inni ana rabbuka fa khalaqna alayka innaka bil wadi al muqaddas wa wa laqtaka fansami lima yuhi innani ala allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim salata li dhikri falamma ata yayin da annabi Musa ya zo wannan wuta da ya hanga wahiya an ce shajaratu awsat itace ne na awsat nuni ya ka kira shi ya Musa daga halaran Allah kenan inni bi kasar hamzati bi tawil nudiya bi ila wa bi badiya ko bi anni anni bi taqdiril ba'i bi anni kenan ana rabbuka ni ne ubangijinka tajidul liya ila mutakallim ana rabbuka inni ana rabbuka fa khalana alayka cirata kalmanka innaka kai bil wadi kana qurama ne al muqaddas abin zarkake wa al mutahhar aw al mubarak ko abin wa al baraka shine dutsen zuwa an ce an hore shi cirata kalmin ne dun yayi tawalu domin Allah domin a zamanin da sukan yi sukan yi dawabi ne babu takalma a kasan a wani kaunin an ce a takalman na fatan jaki ne matacce to tun da ya zo wuri mai tsarki Allah ya ce shige su wannan wurin ba a zuwa da abu mai najasa innaka bil wadi al muqaddas duwa badalun shi wannan badali ne ko adu bayani suwan bi tanwini wa tarki ko duwa masrufun bi itibari al makani an sarrafa shi saboda an lura da wuri ne وهو مصروف للتانيث منصرف ne saboda tanisi bi itibaril muqati in an lura da wurin ma al'alamiyya cewa kuma shi duk wannan alami ne wa ana akhtartuka ni ubangijin ka na zabe ka min qaumika daga mutanenka fastami lima yuha ka saurara abin da za yi maka wahayi ilai ka zuwa gare ka inni da gare ni innani ya Allah ni ne Allah la ilaha illa ana ba abin bautawa da haƙƙin bautan sai ni fa abun ni ka bauta mini wa aqimis salata ka tsai da sallah da zikiri saboda tunani na fiha a cikin ta kuma ka sani inna sa'ata inna sa'ata sa'ar kiyama atiyatun mai zuwa ne a kanu na yi kusa uku ya buɗe ta ni na shiga barin mutane ويظهر لهم قربها بألاماتها kusancin tashin kiyama zai bayyana da mutane da kusancinta shi kan shi ana gaya masa cewa lallai ya tabbatar da cewa akwai tashin kiyama an ji Allah yana gaya Musa na boye ta amma idan lokacinta ya kusa za a ga alamomi to zuwan manzon Allah ma alaman zuwan tashin kiyama dan shi da kansa annabi yana cewa ni an aiko ne da la'asar sauran la'asar din muke karasawa aka tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam alamomin tashin kiyama duk alamomin gashi ya bayyana an talida al'amata rabbataha wa an talil huffata al-urrat al-alata yatadawaluna fil bunyan duniya yayi kawa ko ina ado ko ina gyara ko ina gyara Allah ya ce ku gama hazza idza hadatil ardu rufa wa dan hadu annam qaluna alaiha atiha amruna laylan aw nahara faj'alna hasidan ka'an lam tagana min tawsi ba za ta tashi ba sai an gama kera ta an gama gina garuruwa an gama ko ina yayi kawa ko ina Allah shi kwana daya hurawa kowa ya mutu to a kada ubiya da su za don a saka kullu nafsin kowane rai biya wannan rana bima ta sada abin da suke aikatawa biki min khairin aw sharrin
فلا يسدنك عنها فلا يؤمن بها وتبع فترضيه وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوقع عليها واعوش بها على بدني ولي فيها مآرب اخرى قال القها يا موسى فالقها فاذا هي حية تسعى
نعم Allah subhanahu wa ta'ala yace bala yasunnaka anha kada ya juyar da kai gabanin da ai anil imani gabanin imani biya da ita man la yu'minu biha wanda bai ba da gaskiya da tashin kiyama wattaba'a bi hawa sun zuciyarsa fi inkariha a cikin musunta fatarda ka halaka ai fata haluka inin sadanta ana in ka kauda kai kace baka yadda akwai tashin kiyama ba na'am ana gaba ne sha wa ma tilka bi yaminika ya Musa lokacin da ne Musa ya zo wajen Ubangijin Allah ya yi magana da shi an Allahu la ilaha illa ana ya faɗi ya suma don kama wani wuri da yake cewa rabbi arini anzur ilai Allah ina son in ganka saboda dajin magana ce lan tarani walakin zur ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tajalla tarani bal lamma tajalla rabbu lil jabal ja'alahu dakkan wa qarra Musa sayga Musa ya je wajen Allah yayi azkaru yayi usuli tunda yayi usuli sai ya zama ba shi bai ganin ƙasa ba sama ba komi ba komi har ya manta da komi musan ne kuwa ba musa ba ne to sai da aka ana so ya dawo cikin baka'i sai Allah ya ce ma tilka bi yaminika ya musa kamar da alibi in yi narke a cikin sanin Allah zai ga bai ganin ƙasa bai ganin sama bai ganin kudu bai ganin arewa sai ka gina Allahu kul wa zalil wujuda wa ma hawa in kunta furtadan buluga kamali bal kullu duna Allah yana haqqatahu adam ala tafsir wal ijmali man la wujuda li zatihi bi zatihi wa wujuduhu lawlahu aynu muhali wal arifuna fa nawbihi lam yashhadu shay'an wal mutakabbir wal ali wal awjuhu ala al haqiqati halikan kullu man alayha fan kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram lokacin da Musa ya kai wannan hali bai ga kowa ba bai ga duwan ba bai ga komi ba Allah yake gani ko ta ina maganan Allah ko ina sauti dutan sauti kasan sauti duk shi ne to ana so ya dawo cikin mutane in ya dawo ma cikin haka ba zai amfani ba haka alibi in ya koma ya narke a cikin sanin Allah to ba zai yi amfani ba sai ya dawo cikin mutane yawa in ka ce komi komi ka gani Allah ke yi in ka an amma dai ka kace Allah in an cuce ka kace Allah to ai zaka halatta barna kuma a'a Allah ke kashewa amma wani ya kashe yawa amma dai hakika Allah ya kashe amma dai tunda Allah ce inna nafsa min nafsi a dawo shari'a amma mutuwa hakika Allah ko ka je neman abu an hana ka eh to Allah ne bai bani ba amma wani ne ya hana wancan shari'a wannan hakika ka je ka ka yi ciwo wani ya dake ka kaji ciwo ko wani ya buge ka kaji ciwo to Allah ne ya kaddara amma dai hakika Allah amma dai shari'a wannan idan ba hada guda biyun nan ba sai a shiga halaka shine wannan sa karkare da cewa komai Allah ne komai Allah ne in kace komai Allah ai ba shari'a ba shari'a akwai inda ake so kai haka din akwai inda yake bai dace kai haka ba kamar yadda kowa akwai ran da bai da hankali akwai ran da inda yake da hankali kowa duk mai hankali ka ganshi da riga ka ganshi da hula ka ganshi da wando hankali kenan duk ran da mutum ya cire wando ya tsirara sunan shi ne ma'aukaci to amma a wani wuri ana son haka ba a wani wuri ake waɗannan su ne hankali yau waɗanda kake tare da iyalinka a cikin ɗaki da daddare kuma wake buƙatar riga shi kuma a can shi ne hankalin idan ba ka yi haka gudu za ta yi ta dawo ta ce ai bai da hankali ko bai da lafiya me faru ku tambaye shi to rashin hankalin nan ne da bai ba daka shi ya ja mashi wannan in ya dawwama ya ce kai malami ne kullum matanka da ganka da babban riga da rawani da alkyabba alga ta malam kai ba za ka cire ba ina wallahi za ta gudu sai ka kori waɗannan abubuwan ka dawo kai yan wannan musa lokacin da ya da Allah komai ya kare bai gani komai bai ganin sama bai ganin ƙasa bai ganin kowa sai Allah don yana ma ba haka ba zai amfana ba sai Allah ya ce ya dawo da shi cikin hankalinsa ma tilka bi bi ni ka bai hannunka ka jawo ko wani abu ma shi akwai wani abu a shi ga sanda da ban ganta ma ba ya ce hiya alaya ita ce sandana a tawakkau alaiha ina dogaro akan ta inda rusubi wal mashi lokacin da zan zabura da lokacin da zan yi tafiya amfanin wannan sanda kenan wa khushu biha ala ganami nikan karkado ganyen itaciya da ita da da don ya fado ala ganami fata kudu kashi wannan sandan fa an ce sanda ne na tun zamanin annabi adam yana hannun annabi shu'aibu lokacin da ya kaura daga misra ya zo madiyana ya shadda ‘ya'yan annabi shu'aibu ruwa ya ce ku je ku kira shi aka kira shi sai ya ce to ina son baka kiwo na shekaru guda takwas in ka gama in aura maka ‘yana daga cikin ‘yan matan nan guda biyu ya ce to shi kenan ko goma ko takwas sai ce ayyaman lajalainin alaitu bala uwa to in na yi takwas ɗin dai ban iya goma ba kada a fa matsa mini in kuma na kai goma kada a matsa mini to a lokacin ne sai ya ce mai yadda ta je ki ɗauko sanda ta kawo mishi shi kuma wannan sandan mala'ika ya kawo mishi ajiya sai ta je da sanduna da yawa sai ta ɗauko wannan sandan ta kawo ke ya za ki kawo mana sandan da wani ya kawo mana ajiya ko ma da shi ki ɗauko wani da ta je ɗaukowa sai ta ɗauko wannan sandan kuma ki koma da shi na ce ki ɗauko wani aka dai aka yi tayi sandan ne ce to ba mu samu da Allah ke nufi ba a ce sandan annabi Adamu aka kawo mashi Musa to wannan sandan yake rike da shi har zuwa wannan rana yana dogaro da shi yana haskaka mashi ma in yana tafiya a dare to annan ne Allah yake tambayan ka ma tilka bi yaminika ya Musa ce ya saya ga abin da nake yi da ita wa wasu bilana gani sannan wani fiha ma'aribun ukura ina da wasu bukace da yawa musallasun ra'i ma'arabu ko ma'arubu ko ma'aribu ai hawa ya bukace bukace ukura ne ka hamli zal ya kan rataye guzurin sai dora a wuya wasiqa ina debo ruwa da shi wadar hawa ina koran kwari ma waɗannan dabbobi na zada ya kara a cikin jawari bayanin hajati bayanin bukatun su biya a ciki aka ce wato me yasa Musa yana gaya ma Allah Allah bai sani bane da kace ya za ka tsaya mana ko a wuce bi ha ala ga nabi wa dai biya ma ari kufra yana ta gaya ma Allah ga irin amfanin da sanda yake Allah ya ce bakin abin da ka sani kenan eh iyakan abin da ka sani to ga wani ilimin fa alqiha qala alqiha ya qala alqiha ya musa fa alqiha fa idha hiya hayatun tas'a qala khudha wa la taqaf sun'idha sirataha lulun واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء لا تنقر لنريك من آياتنا الكبرى
قال سي الله سبحانه وتعالى شوى سي موسى ألقيها يا موسى wannan sandan da kake faɗin kana da bukatu iri-iri da rudu jefar da ita ka ga abin da zai faru falqaha ya bi umarnin Allah ya jefar da sandan fakirin hiya hayyatun tasa sai ga wannan sanda ya koma babban maciji subanun azim babban maciji tasa tana tafiya ala batniha bisa cikin tasari'an da gaggawa ka sur'ati su'banin sagiri kaman gaggawan babban maciji karami shi sa wani wurin zaka je shi ka annaha janun walla sandan ya koma ya zamo kaman kananin maciji yana gudu wani wuri ce ha za su ubanin wa kaman babban maciji wato amma a jikin macijin babba amma gudunsa irin na kananin maciji annai musa ya ga abin da bai sani ba al-musamma bil jani al-mu'abbari abin fassara bihi da shi biya biya din hura annai musa ya ji tsoro kala ya ce kama wannan sanda naka wala ta hafkar ka ji tsoro min ha da gare ta sanu'iduha da sannu za mu mai da ita sirata ɗabi'anta mansubun bi nazil khalil ay ila halatiha za mu mai da ita yadda take al'ula na farko ya kama sanda shikenan sandan yana da baki gwafa sai ya kama gwafan sai ya koma sandan idan ya sake ta ya jeba sai ya zama katon maciji da baki haka Allah ya mai da ita yadda yake ce to kaga wannan ko ka yi kos don inda ba a gwada wa annabi Musa sanda zai koma maciji kamin ya je wajen Fir'auna ba ya je wajen Fir'auna ya jefa sandar sanda ya zama maciji to da mai ba da tsoron da mai tsoron da za a tsoron da to ka riga ka yi kwas yanzu ka gani ko eh to shi kenan ga ma ga yadda za ka yi ka yi kwas kenan in kana son ya zama maciji jefar da shi in ya zama macijin za a kama kama bakin shikenan ka gama wannan to daya daga cikin ayoyi wanda za mu baka ka kai mu fir'auna guda tara wannan kenan al'ura fa arghalaynahu ya shigar da hannunsa fi famiya a cikin bakin macijin fa adat ta koma aza sanda wata bayyana ya bayyana masa anna mawdadil ghali cewa wurin da ya shigar da hannun nan mawlin makiya wurin kama ta kenan bayyana shubata ya tsakanin reshinta ta ووليا أن قدى مذلك سيد موسى أتي أن يقوم النبي موسى لئلا يجد دنكر يجد أورو إذا انقلبت عية إن تقوم مجيزي أكبر فرعون to ga daya daga cikin ayoyi guda tara ga nabi wanda zamu baka ka joje fir'auna wal mam yadaka ka tara hannunka alimna bi ma'anar kasfi ta zinka ila janayika zuwa hammatanka ay jambika al-aysar ta tal ajuz zakarin damtanka ila ibni zuwa hammata wa arja ka fitar da ita za ka ga kuma abin da za ka koma kowa da ya sa hannunsa a hammata ya fitar ba zai ga komi ba kai naka za ka ga canji yanzu idan ka yaka ta harus ila fa ma kanat za ta canza sabanin abin da ta zamo min al'udumati na jan fata za ta koma yaya bai ba a farakal min gairu su'in ba kuma na cuta ba ai barashin tuli'u za ta dinga haske hannun naka da ya sa hannu a hammata ya fito da shi sai ya ce ninga warkiya wal wal wal wal wal kaman wuta ka shuwa shams kaman hasken rana tuka shi fasara tana rufe idanu wannan kuma ayatan aya ne ukura wata wa hiya bayda halani min lamir taharruz luluruka dun mu gwada maka biha da ita idza fa'alta zalika in ka aikata wancanan kadi zagariya min ayatina daga ayoyinmu al'ayin al-kubra aya babba al'uzma ala risalatika bisa manzancinka wa idza arada in ya da auda mai da hannun yadda yake ila halati al-ula lamma sai sake taro da ila janayi kama ta kaddama wa akhraja sai fitar da ita kaga waɗannan ayoyi ga ayan sanda ya koma maciji ga ayan da in ka sa hannu a hammatanka ya fito bari kal yana daukan ido to da waɗannan ne za mu aike ga wajen fir'auna inna lillahi fir'auna اذهب إلى فرعون إنه فقير قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي
اذهب إلى فرعون يوم لنا كمنزو كتفك هذا منزو هو فرعون ومن معه دوان دسكي تعالى إنه دومن شي فرعون laga ya wuce iyaka fi kubrihi a cikin kafircin sa biddi a ila di'a'il ilahiyya nun da'awan shi Allah ne wato shi sa idan duniya ta yalwatu a wajen mutum zai ga ya dinga dinga daukar rigar Fir'auna idan kudi yayi yawa mulki yawa zai ga mutum kanshi a sama ana kashe shi yana ganin shi yana wani rububiya yana zazzare ido ka mai ayyukan bai san wannan yana mai kaza kaza kaza duk dan adam in an in abu yayi nisa to sai yayi da'awan uluhiyya kaje mutum in mulki ya kai mashi ce mu karya mutum mu daure mu buge ga mai buge shi yana kallon shi Allah to Allah subhanahu wataala ya ce ka ya wuce iyaka ya samu dama ya zauna ya zauna ya yi shekaru a mulki ba mai jayayya da shi amma ba ya kai shi kasar Misra kala sai fir'auna ya ce Musa ya ce ya ubangiji na gode amma rabbi shirah li sadri Allah ka yaye kirji na ka cusa hikima da abin da zan faɗa maka auna din wata hadan da yarwa li tahammuli risalati dan daukan manzanci abu ne mai wahala Allah ka karfafe ni ka karfafa kirji na kamar yadda sai na rasulullahi shi kan Allah ne ya ce masa alam na shara laka sadaraka wa la da an ka uzraka wa rafa'ana laka zikraka shi ma kaga kamin ya zama annabta tun yana dan shekara biyu aka turo mala'ika jibril da israfil da da mika'ilu tun yana wajen shayarwa aka je aka wanke zuciyarsa aka yi wanke aka wanke sau biyu aka yi masa haka to Allah subhanahu wataala ya yi Musa Musa ya ce ka annabci da wuya ya Allah ka yaye kirji na ka sa mini haske a cikin nun ga dauka wasil ya mi ka sauke mini al'amari na li uballigha don isar da aikin da ka aike ni zuwa wajen fir'auna karin ji tsoronsa wa lal uqdatan min lisani ka warware kullin nan da yake harshe na hadasa mini taraki kamar yadda muka faɗa a baya ya sa garwashi a baki bakin ya garwashin ya kona harshen sai bakin sai zama yana gura-gura Allah ya ce Allah idan na je da irin wannan magana ina magana baki na harshe bai fita sai su ce mai ba son abin da yake faɗa ba to wannan kullum Allah warware shi Allah ya ce an warware wa duk qawlatan min lisani ya qahu qawli adatan min tirahi a duk jamratin da wani garwashi wa za a hada ya sanya ta fifihi a bakin sabo su irin yana karami yafqahu qawli za su fahimci magana na inda tablighi risalati yayin ya san da manzanci
wajali waziran min hadi haruna akhi ushdid bihi azri wa ashriku bi amri kay nusabbihaka kaseera wa nadhkuraka kaseera innaka kunta bina basira
waj'ali waziran Allah ga wani roƙonawa ka sanya mini waziri lina wa min ahli daga iyali na ma'inan mai taimako alaiha a kanta wato wazirin da zaka bani Allah Haruna maqulun sani akhi dan uwana an mu bayani ushdud bihi ka karfafa azri bayana bihi da shi azri wa shirku ka tarar da shi fi amri a cikin al'amari na na manzanci ayar risala wa fi'ilani bi sigatai al'amri cewa a shirku fi amri ushurur bihi azri ya zo da sigan amari ne wal mudari al majdum wa huwa shine jawabun dalil jawabin mai nema annabi Musa idan kai mana haka kai mun sabbi haka dun mun sarkake ka tasbihan kafiran sarkake ma mai yawa shi yasa duk inda Allah ya duniya za ga yan uwa kashi biyu ne da dan uwa maki da dan uwa masoyi dan uwa masoyi ko baka nan sai ya tuna da kayan an bashi kamar yadda ga annabi Musa yana wajin muqaddas zuwa ana bashi annabta yana roƙon ma dan uwansa amsa Allah ya ce roƙon da kai an baka to a misalan haka kuma sai ga yan uwan annabi Yusuf kuma su goma sha ɗaya su goma sun kamo shi suna tukan shi kuma duk salihai ne ba duk salihai ne suna tukan shi suka sai da shi da yan kuɗi kaɗan to kaga a kenan kowane iri a samu a ɗan uwa a samu masoyi wanda da ka rasa zai ce wani nawa ba wani nawa ba akwai ɗan uwa wanda yake makiyi ne ko an ce za a baka zai ce rabu da shi to a kai sun da kasiran wa nazkuruka mu ambace ka zikiran kasiran ambato mai yawa dan in samu abokin ambato innaka kunta bina basira Allah ka kasance mai ganin mu aliman masani fa amta kai ni'ima bi risalati da manzanci qala sai Allah ya ce masa aduti da sulaka ya Musa hakika an baka abin da ka so roko mannan alaika kaga Musa kaman yana ta man Allah magiya ne kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza sannan Allah ya ce na yi maka na yi maka shi ko annabi ya wuce nan shi ko annabi ya wuce nan sai dai Allah ya ce alam na shara laka sadaraka wa wadana an gauzaraka wa rabana laka zikraka dan Allah ya zo shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai kan ai ba sai ka roka ba wa duha wal layli idza saja ma wanda aka rabbuka wa ma qala wala wa sawfa yudika rabbuka batalla na ake bambance darajar manzon Allah da sauran annabawa komin girman annabi sai ya roƙa wajen Allah sai ya yi roƙon bayan Allah ya bashi wanda ya ga dama amma annabi Muhammadu shi ba yakan roƙa ne ba Allah yake ce na yi maka ولقد مننا عليك مرة ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحي أن اكر فيه في التابوت فاكر فيه بيدي فليلقه اليم بالساهل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني
walakar manna alaika hakika mun maka baiwa maratan ukura wani mai iz litta'alili iz awhayna yayin da muka yi wahayi ila ummika zuwa uwarka mahaifiyanka sunanta yuhanidu ita uwar annabi Musa alaihi salam mun yi mata wahayi manaman a cikin banci kamar yadda waɗansu sukan ce wai ai wahayi ba a wahayi to Allah subhanahu wataala yana wahayi kashi kashi waye na annabawa ne bayyuwa sai an aiko masa mala'ika ya zo da shi amma wahayi na ilhani har yanzu bai kare ba shi ne aka yi wa uwar annabi musa alaihi salamu yohanidu ita ba annabiya ba ce balle allah ya aiko mata mala'ika ya ce ga yadda zaki in kan haifi ɗankin musa sai allah ya jefa mata ilhami a cikin bacci shi yasa mai tafsiri yace manaman a cikin bacci ne Allah ya masa wahayi domin a lokacin nan duk matar da ta haihu to lallai ne fir'auna sai ya yanka dan dan ya nada wasu mata ma zafahir mayanka gida gida suke bi duk matan da aka ga tana da ciki sun dosa shiga gidan kenan har ranar da za ta haihu da an haihu za ka tsina ne a yanka kawai musamman cikin gidan bani isra'ila to amma da aka cikin annabi musa alaihi salam sai Allah ya boye ciki ciki ya gidata kullum aka zo ba za a ga ciki ba kullum aka zo ba za a ga ciki ba har ranar da ta haife shi to da ta haife shi na tana cikin tsoro ya zan yi zan Allah ya ce sha kunu me yake gidan shi ma zan kai Allah yana gaya wa Allah Musa in ba da ni'imar Allah ba in kai ka wajen makiyinka ka kwana gidan shi ka ci abincin shi ka girma ana ce dan dan mai gida kuma kai ne sanadin halakansa mun maka baiwa ba lamma waladar ka yani ta haife ka wa khafat ta ji tsoro an yi dan ya qatula ka fir'aun fir'aun ne kashe ka fi jumlati a cikin jumlar man yulad wanda ake haifa a garin duniya ce duk aka ce duk dan da aka haifa ma yuha abinda ake wayi fi amurka cikin al'amarin ka wajen minu abinda aka yi ma uwan ilhami a cikin bacci a nikzifihi fi tabuti idan kin haifi dan nan naki baiwa ki shayar da shi a cikin gidan nan don mata masu binciken jiragirai za su zo wata rana za su kama su yanka da ba za ki ji tsoro ba zan ce ji Allah ki rike shi ba abin da zai faru amma tun da kina jin tsoro to ki je ki sayo akwati ki je ba shi a cikin akwatin idan kin sa akwatin kulle ki je ba ruwa ki ji inda zai je to lokacin da Allah ke gaya wa Annabi Musa abin da ya faru kenan an ce da ta gama haihuwarsa tana cikin wanke shi sai matan nan masu binciken kisa suka faɗo gidan da ta ji tsoro ta jefar da shi ya faɗa kan tandan waina yana tafasa hankalinta bai dawo ba sai da suka fita ta je ta ɗauki yaro lafiya don ko kuka bai ba to ta aika ajiya so mata akwati mai sayan akwatin ya je ya ce makafinta ka bani akwati me za ka yi da shi ce a ma ruwanka shikenan ya yi masa asiri kaji kaji sai ce shi ko sai ya ji ya tona wajen fir'auna bayan an saya akwatin kenan idan ya je gaban fir'auna zai tona cewa an haifi da daga cikin bani isra'ila an saya akwati waje na za a sa shi ga wani babban labari na kawo muku me sai fara ha ha ha sai baki ya kama magana sai ya tafi in ya dawo yana barin wurin sai bakin sai ya dawo in ya dawo aka tambaye shi me ya kawo ka zai ta ha ka ya kace wannan mahaukaci ne aka yi ta dukan shi ta bai kama mutane wuri shi ko daga nan yace shi ko sai ya bi Musa in ya bayyana to Allah yana gaya wa annabi Musa na gaya ma yabiyan ka ni zubi bi tabut fa kadhibi ki jefa shi bi tabut a bil yammi a cikin baharin nil falyaqihim man yammu bis sahil shi kuma tekun yammu ya kai shi gefe ai shahidi wal amru horo ne bi ma'anar kabari labari ake bata na ce ki jefa shi a cikin akwati akwatin ya kai shi korama a tekun yammu yammun ya kawo shi gefen gidan fir'auna dama fir'auna gidan shi yana gefen bakin ruwa ne akwai wurin da suka fito su shakata da yamma a bakin ruwa idan sun zauna suna ganin abin da yake wuce a ruwan to aka ce a jefa shi wurin sai ga akwati na zuwa yana ta dabiya yana zuwa sai ya makale a wani ice a jikin ruwa din bai je gaba bai je rawa ba matan da rawa kuma asiya ta gani ta ce to aji a ɗauko akwatin can ana zuwa aka ɗauko akwati ta bude daga yaro abin mamaki yaro kowa yana son shi a gida shi yasa aka ambace shi musa ai mosha mosha dan da aka haifa tsakanin ruwa aka dinta tsakanin ruwa da itace moya shajar wala ce na ya hudu idan kin yaka ya hudu a duhun li makiyina ma zai dauke shi wa duhun lahu makiyinsa makiyina wa fir'aun walƙaitu alayka mahabbatan minni sannan na jefa soyayya daga gare ni akanka ba da na hazuka bayan sun ɗauke ka lituhabba minan nasi don a soka daga cikin mutane fa habbaka fir'aun fir'aun ya soka wa kullu marra aka duk wanda ya ganka sai soka wani tusna'a don a yi tarbiyyanka ala aini bisa kiwona turabba ala ri'ayati wa hizri da kiwona daga gare ka alhamdulillah الحمد لله الحمد لله العالمين kwamitin gyaran wannan masallaci ya tarar da jama'a masu yin sallar magariba da ishari a nan to ba za a samu sallar magariba da ishari a nan da za a koma masallacin mata ne saboda fitilar dole a tattare ba a riga an haɗa shi ba yana yin hakuri kuma haka komai za a ci gaba da sai kuma umu ne sai akwai wata mata da take duban malam ya ba ta shawara a kan ta gama ta kafa ne likita ya rasu to da ta gama ta kafa nan tana da yara kuma ya bar musu gida sai kaga tana sha'awar da zai tafi tunani ga yaranta a wannan gida shin malam ta ta ce ɗan da ke wanda su yi tunani ko kafura waye shi da ne itikafi na bila ne tarbiyyar yara wajibi ta tsaya ta kula da 'ya'yan da kar wani banna ya zo ta zauna ta yi ta karatun qur'ani a ɗakin ta ta yi zikiri a ɗakin ta ta yi menene ka ta je wani itikafin magan da ne
yawa sai kuma waɗannan masu neman du'a'i akwai wata natijiya wanda tana fama da ido da kuma jiki ko ina yana damunta sai kuma waɗanda suke nima wannan ɗan gidajen sun ɗauke mishi ɗan uwa wannan kuma an ɗauke mahaifinsu to Allah suke yi kuma da ya taimake su da du'a'i mana lafiya Allah ba ta lafiya waɗanda aka kama Allah ya fito da su Allah ya kwato su Allah ya kare mu in aka ci gaba da karanta salamun kawalin nan rabbi rahim ɗari da talatin da ɗaya mutum na karanta kullum insha Allah ya tsaye da jallin jibnani a rike addu'a shine magani salamun kawalin nan rabbi rahim ɗari da talatin da ɗaya kullum mutum ya karanta in zai fita don bai san yadda abin zai faru ba kana gida ma kana tsoro balle kana kan hanya Allah ya kwato su Allah ya fidda su Allah ya kare mu ya kare mu su mu yadda muka farkon azumin nan lafiya Allah ya sa muka karshen da lafiya yadda muka karanta muka dace Allah ya ba mu ladan sa abin muka da sura Allah ya gafa da mu Mali la sura tun kuma ran da da din sunan da sunan da hamdan da fatiha